الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina biyu ga watan sha'ban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 21 ga watan 1 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fathul majid na al'allama abdurrahman ibn hassan ibn muhammad ibn abdulwahab wanda sharhi ne na littafin nan na kitabun tauhid na sheik muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisi na 41 cikin wannan littafi muna kuma cikin babi na uku babin kiran mutane zuwa ga kadaita Allah cewa babu wani ubangijin bauta da ya cancanta a bautata masa sai Allah madaukakin sarki kuma mun yi matashiya da faɗin Allah madaukakin sarki kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin sannan mun tattauna a darasin da ya gabata game da bambanci tsakanin neman jagoranci da shugabanci a addini da kuma neman jagoranci da shugabanci irin na duniya akwai bambanci shattana ma bainahuma akwai tazara da fifiko matuƙa tsakankanin waɗannan ɓangarori guda biyu domin shi dukkan wanda ya zamanto a wato mai neman jagoranci da shugabanci wato na addini to za a ga yaushe yana so ya ga an bi Allah maɗaukakin sarki an kaɗaita Allah da bauta an ɗayanta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ɗa'a shine wanda ko da yaushe ba shi da abun koyi sai masu bin dokokin Allah kuma haka shi ma yake so ya zama jagora ya zama shugaba abin koyi wajen aikin alkhairi abin koyi abin da ya shafi ta Allah da bauta da tauhidi abin koyi wajen riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin koyi wajen yi wa Allah madaukakin sarki biyayya da kuma kaucewa saba wa Allah madaukakin sarki to idan bawa ya zamanto yana son irin wannan ya zama mai da'awa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya zama yana da kwarjini a idan mutane yana da kwarjini a zukatan mutane abin ƙauna gare su kuma abin yi wa biyayya cikin wato cikin bin Allah maɗaukakin sarki yana so liya'tammu bihi su koyi da shi wajen wannan aiki wa ya ƙatafu atharar rasuli kuma ya ga suna bin sawun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta hannunsa wannan san shugabanci irin wannan ba abin zargi ba ne kuma ba zai cutar da shi ba balma ana yaban mutum da irin wannan so da yake wa irin wannan shugabanci domin ya zama mai kira zuwa ga Allah mai so a yi wa Allah da'a mai so a bautata wa Allah mai so a kaɗaita Allah da bauta yana so ya zama mataimaki akan haka ga bayan Allah yana so ya isar da mutane zuwa ga haka da haka ne Allah maɗaukakin sarki ya ambaci bayansa waɗanda ya zaɓe su ya ce nasa ne ya kuma yabe su a cikin saukakken littafinsa ya kuma kyautata sakamakon su ranar da za su haɗu da shi sai ya ambace su da mafi kyawun ayyukansu da sufofinsu والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما da aka sai suka roƙe shi da ya sanyaya idanunsu ta hanyar ɗa'a da matayensu ke yi musu da ‘ya'yayensu wajen bin Allah maɗaukakin sarki suna roƙon Allah ya faranta zuciyarsu ta hanyar a samu dandazon masu taƙawa suna yin biyayya gare su bisa ga ɗa'a ga Allah da bautarsa. To, fa'innal imam wal mu'tam domin da liman da mamu muta'awina ne dukkaninsu masu taimakekeniya ne da kama-kama alaɗa a ciye a kan bin Allah da haka inna masu aluhu ma yi awinu na bihil mutaƙin da haka suna roƙon Allah ya ba su wanda za su zama masu taimakawa da shi ga masu takawa alamar zatihi wanda za su dinga taimakawa masu takawa akan ne samun yardar Allah maɗaukakin sarki to wannan kuma irin wannan jagorancin ana samun sa amma akwai asasi guda biyu akwai asabru da alyaƙi mutum ba zai samu irin wannan jagorancin da shugabanci irin na addini ba sai ya zamto yana da haƙuri kuma yana da alyaƙin wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun to wannan kaga ta bangare guda sabanin dalabin ri'asa neman shugabanci irin na duniya domin duk mai neman shugabanci irin na duniya to ba zai samu wannan biyan bukatun nasa ba har sai ya yi abin da yake marar kyau kamar yadda muka ambata a satin da ya wuce malam ya karanta mana cewa duk masu neman ɗaukaka irin ta duniya masu neman shugabanci irin na duniya a hanyar su ta wannan neman shugabanci za ka samu barna da taɓargaza irin wadda ba wanda ya san adadinta da girmanta sai Allah irin abin da ya shafi zalunci hassada ƙetare iyaka mugun nufi zalunci san kai da sauran abubuwa da girmama wanda Allah ya wulakanta da wulakanta wanda Allah ta'ala ya girmama da aka irin wannan shugabanci na duniya baya samuwa sai an bi waɗannan hanyoyin ba za a same shi ba sai da barna ninkin ba ninkin wadda ka an ambata domin duk masu neman shugabanci irin na duniya makancewa suke ba sa kallon wayancan barnar ba sa kallon wannan illolin shugabancin kawai suke so a ƙarƙashin haka mun karanta hadithin abdullahi dan abbas hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'az ibn jabal zuwa ƙasar yaman kuma ga abin da annabi ya gaya masa yace innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa fi riwayatin ila an yuwahhidu Allah fa inhum ata'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah iftarada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla ila akhir alhadith qala almu'allif rahimahullah ta'ala sharh alhadith qala alhafiz alhafiz ibn hajar al'askalani ya ce kana ba'athu mu'azin ilal yaman wannan aike na musamman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mu'azu bin jabal zuwa ƙasar yaman yaman wannan aike an yi shi ne sanata ashirin shekara ta goma ƙabala hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam kafin aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam kama zakarahul musannif kaman yanda mawallafi na ainihin wato wannan hadithi wanda ya rubuta shi a cikin littafinsa ya ambata yani al-bukhari yana nufin imam al-bukhari fi awakhiril magazi a ƙarshe ƙarshen babul magazi wa qila kana zalika fi akhir sanati 90 wasu malaman sun ce a'a an aiki mu'az bin jabal wato zuwa ƙasar yaman ne a ƙarshe-ƙarshen shekara ta tara ba ta goma ba inda mun sarafihi sallahu alaihi wasallam min tabuka a hanyar dawowa ko yayin dawowar annabi sallahu alaihi wasallam daga yakin tabuka rawahul waqidi imamul waqidi ya rawaito wannan magana bi isnadihi da isnadin wannan magana ila ka'ab bin malik zuwa ga sahabi ka'ab bin malik wa akhrajahu ibn sa'd haka ibn sa'adin ya fitar da wannan kissa fidda bakat a cikin addabaqatul kubra wato a cikin addabaqat anhu ta shi ibn sa'ad wattafaqu annahu lam yazal ala al-yaman kuma malamai gaba ɗaya sun hada kan cewa mu'az bin jabal radiyallahu anhu bai gushe ba yana kasar yaman tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi ila an kadima fi khilafati abi bakar radiyallahu anhu har zuwa lokacin da ya dawo lokacin kalifancin sayyidina abubakar radiyallahu anhu thumma tawajjaha ila sham daga nan kuma sai ya koma ya fuskanci sham ya koma sham da zama famata biha a kasar sham mu'az bin jabal ya rasu qala shaykhul islam shekul islam ibn taimiyya yake cewa min fada'ili mu'azin radiyallahu an na daga cikin falalar mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yadda annahu ba'athahu sallallahu alaihi wasallam ila al-yaman muballigan anhu wa mufaqqihan wa mu'alliman wa hakiman wannan ya nuna cewa lallai tun da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'az zuwa kasar yaman ya nuna mu'az din nan yana da wasu sufofi na nagarta waɗanda suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa ƙasar yaman domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa yaman muballigan anhu mai isar da saƙo a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mufaqqihan mai fahimtar da mutane addini wa mu'alliman mai karantar da su wa hakiman kuma mai musu hukunci alƙali duk a lokaci guda gashi da'i ne a madadin annabi sallallahu alaihi wasallam a kasar yaman gashi mutafaqqihan faqihi ne wa mualliman wa hakiman qawluhu innaka ta'ti qauman min ahli alkitab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'azu ka sani zaka je wajen wasu mutane waɗanda suke ahlul kitab qala al-qurtubi imam al-qurtubi yake cewa ya'ani bihil yahuda wan nasara ahalul kitab da annabi yake nufi a nan yana nufin yahudu da nasara ƙasar yaman ta tattara yahudu da nasara li'annahum kanu fil yamani domin yahudu da nasara a ƙasar yaman sun kasance akthara min mushrikil arab sun fi mushrikan larabawa yawa au aglaba ko sun fi su rinjaye wa innama nabbaha ala hadha abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin Mu'az bin Jabal akan haka liyata hayya alimu nazaratihim don ya shirya tattaunawar da za a yi da su ya shirya munazara akwai yiwuwar su tinkare shi da debate su ce suna son su zo su kalubalance shi ko kuma su zo a tattauna da aka yi shirya don ya san in ya je to zai tarar da wasu mutane ahlul kitab suna da ilimi na littattafai da suka gabata akwai yahudu a cikinsu wanda aka saukowa da taura akwai nasara a cikin su wayanda aka sauka musu da linjila da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin mu'az bin jabal dan ya zama yayi shiri ya tanadi wato abin da ya kamata ya tinkare su da shi sannan ya zamto shubuhohi da tambayoyin da za su bujuro mar da su ya samu waraka da amsar waɗannan wa qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar yake cewa huwa ka dau ka tawdi atil wasiyati liyajma'a himmatahu alaiha huwa wannan bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mu'az bin jabal ka tawdi atil wasiya kamar gabatarwa ce muqaddima shine tawdi'a kamar wata muqaddima ce gabatarwa lil wasiyati ga wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa liyajma'a himmatahu dan ya tattara himmarsa alaiha akan wannan wasiya shi sa annabi ya fara jan hankalinsa innaka tati qauman min ahli alkitab qawluhu fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi shahadatu alla ilaha illallah ya kasance farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine su shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shahadatu kalmar shahadatu anan rufi'a an yi mata rufu'a فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة شهادة أن أن يمسى ضمة رفع على أن حسم أن يمسى رفع سبيل شي سوناننا يكون مؤخرا واتو على أن حسم يكون واتو سوناننا يكون مؤخر كما وانده يزود قبايا suna ne na yakun tunda kana tarfa'u ismaha wa tansibu khabaraha ko haka take yi ita kana in ta zo to sunan kana ta ne masa rufu'a khabar ɗin kana kuma ta ne masa nasaba to da haka kaga kenan shahadatu sai zama an masa rufu'a saboda shine ismu yakun mu'akhkhar duk da yazo daga baya wa awwala awwala kuma khabaraha shine khabar din wannan ainihin wato yakun muqaddamun wanda shi kuma aka gabatar da shi wa yajuzu akasu duk da cewa kana iya karanta shi da akasin haka kuma zai iya dauka ka duba fi qurratul uyun wa kanu yaqulunaha sun kasance suna faɗin wannan kalma ta la ilaha illallah lakinnahum jahilu ma'anaha sai dai sun jahilci ma'anarta allazi dallat alaihi ma'anar da take nuni akai min ikhlasil ibadati lillahi wahda na tsantsanta bauta ga Allah shi kadai wa tarki ibadati masuwa da watsi da bautar wanda ba shi ba fa kana qauluhum la ilaha illallah sai ya zamto faɗinsu da suke cewa la ilaha illallah la yanfa'ahum baya amfanar su li jahilihim bi ma'ana hadhihi kalima saboda sun jahilci ma'anar wannan kalma ka hali aktaril mutaakhirin min hadhihi umma kamar yanda wannan ita ce sifa ta wato al'umma ko al-mutaakhirin min hadhihi umma waɗanda za su zo a ƙarshe cikin wannan al'umma irin waɗannan zubin su suka fi yawa ga mutane suna la ilaha illallah ma musamman ana ta ba wannan yana daga cikin abin da shi zai faru a zubin ƙarshe-ƙarshe na wannan al'umma fa innahum kanu yaqulunaha domin zaka jinga jin zaka ji suna faɗin ta ma'ama kanu yaf'alunahu duk da fa abin da suke aikatawa min shirki na shirka bi ibadatil amwat irin shirkar bautar matattu wal ga'ibin da bautar waɗanda ba sa nan waɗawagit da ɗagutai walmashahid da ƙaburbura wannan duk da cewa ga su suna la'ilaha illallah za a ga mutum da casbaha a hannunsa yana ja ilima ga wata a wuyansa amma duk da haka ga la'ilaha illallah yana yi amma kuma yana bauta wa wani wanda ya riga ya mutu yana bauta wa wani wanda baya nan yana bauta wa wani mai kama da gunki wani ɗagutu wanda yake halatta masa ya haramta masa in yi halatta masa ko da Allah ya haramta to haramcin wancan zai ɗauka ba na Allah ba ya zama ɗagut wal mashahid banda wurare na makabartu na makwantai da mutum zai je ya dinga bautatawa na cikin kabari fa ya tuna bima yunafiha za ga ga mutum yana cewa la ilaha illallah amma yana aikata abin da ke warware la ilaha illallah fa yathbituna ma nafatu sannan a lokaci guda za ga suna tabbatar da abin da la ilaha illallah take korewa mina shirki na shirka bi i'tiqadihim wa qawlihim wa fi'lihim a wato da aqidarsu da maganganunsu da ayyukansu wa yanfauna ma athbatathu sannan za ga suna korewa sannan a lokaci guda suna fada da abin da la ilaha illallahu take tabbatarwa min al-ikhlasi na tsantsanta bauta ga Allah kadhalika wa dhannu kamar haka wa dhannu anna ma'anaha al-qudratu 'ala al-ikhtira da haka su sai suka zaci ma'anan la ilaha illallah shine ikon kirkira in ka tambaye su waye kirkiri sama za su ce Allah ne waye kirkiri sama kasa za su ce da kai Allah ne so sai suka ɗauki ma'anan la ilaha illa matsayin kawai kirkira duk tunda sun ce la ilaha illa suna nufin Allah shine mai halitta shine mai wanda ya kirkiri sama ya kirkiri kasa taqalidan lil mutakallimina wannan ko da yaushe suna koyi ne lil mutakallimina min min al ash'ariyah wa ghairihim suna koyi da al mutakallima cikin ash'ira masu bin aqidar ash'ariyya wa ghairihim da wasunsu wa hadha huwa tauhidur rububiyya wannan abin da suke tabbatarwa wa ya halitta sama Allah ne wa ya halicci ƙasa Allah ne wa ke saukar da ruwan sama Allah ne wa ke ainihin saukar da wato waye mai tsirar da shuka Allah ne wannan tauhidin shi ake kira da tauhidin rububiyya tauhidin ubangijintaka allazi aqarra bihil mushrikuna wanda in ka faɗe shi iyanan ka tsaya to baka burge ba domin wannan mushrikai ma sun tabbatar da shi tauhidi ne wanda mushrikai ma sun yadda Allah ne ya halicci sama Allah ne ya halicci ƙasa Allah ne yake saukar da ruwan sama yake tsarar da shuka yake kashewa yana rayawa wannan duk suna da wannan ilimin su ba falam yudkhiluhum fil islam amma duk da haka yin wannan imanin bai shigar da su musulunci ba da haka duk wanda ya tsaya iya tauhidin rububiyya ba musulmi bane inda iya tauhidin rububiyya zai mai da kai musulmi da kafiran da aka yaƙa da ba yaƙe su ba domin su ma sun yi imani da irin wannan dukkan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙa tun daga yaƙin badar har ƙarshe ƙarshen ƙarshen yaƙe yaƙen da annabi yayi duk ya yaƙe su ne saboda ba su yarda da ɗaya tauhidin ba sun yarda da iya wannan rububiyya da aka ka ɗauka kamar in ka tsaya iya Allah ne halicci ai na yadda Allah ne halicci sama Allah shine da komai da komai a'a to inda gizo yake saka shi kadai kake bauta shi kadai kake kira in zaka faɗi sunansa kake kira in ka shiga musiba shi kake kira ya kawo maka ɗauki ko waninsa to a nan inda gizo yake saka ke na fata an gane to wannan sai zamto dan mutum yana da tauhidin rububiya wannan ba zai zama musulmi da shi ba domin mushrikai ma sun yarda da shi kuma bai shigar da su musulunci ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun qul man rabbu as-samawati as-sab'i wa rabbu al-arshi al-azim sayaquluna lillahi qul afala tattaqun qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamuna sayaquluna lillahi qul fa anna tus'arun suratul muminun aya ta 84 zuwa 89 Allah ta'ala ce kul ka tambaye su ka ce da su limanil ardu wa man fiha wa ke mallakar ƙasa da abin da ke cikin ta in kuntum ta'lamuna in har kuna da ilimi kuna da sani sai quluna lillahi za su ce da kai Allah ne kul ka ce to kun san Allah ne yake mallakar sammai da ƙasa da abin da ke cikin ta afala tazakkaruna amma ba za ku wazantu ba Ƙul ka sake tambaya su man rabbu samawati sab'i wane ne ubangijin sammai bakwai wa rabbul arshil azim waye ubangijin al'arshi mai girma sai quluna lillahi za su ce maka Allah ne Ƙul ka ce a fala tattaquna yanzu ba za ku kiyaye dokokin Allah ba kun san wannan kuke kare dokokin Allah kun san wannan ma ba ku tsoron Allah Ƙul ka sake tambayar su man biyadihi malakutu kulli shay'in wane ne mulkin komai yake hannunsa wa huwa yujiru shi ne yake ba da kariya yujiru yana kariya wala yujaru alaihi ba a karewa daga gare shi shi zai iya kare ka amma fa in ba shi ya kare ka ba mai iya kare ka waye mai wannan sifar in ka tambaye su wa huwa yujiru wane ne wanda mulkin komai da komai yana hannunsa wa huwa yujiru shine mai ba da kariya wala yujaru alaihi amma ba a kare wani daga gare shi in kuntum ta'lamuna in kuna da ilimi kuna da sani sai yaquluna lillahi za su ce da kai Allah ne kul ka ce fa anna tusharuna to ta yaya ake sihirce ku ta yaya ake muku dabo ta yaya ake burkita kwakwalan ku duk kun san da haka amma kuke bautawa wani ba shi ba wayannan duk wanda aka ce a tambaye su dinnan fa ba musulmi bane kafirai ne Allah ya ce a tambaye su waye waye yake mallakar ƙasa da abin da ke cikin ta waye ke wane ne ubangijin sammai bakwai da al'arshi mai girma wane ne yake mallakar komai kuma yake ba da kariya ba a karewa daga gare shi duk an tambayi kafirai amsar da suke bayarwa suna cewa Allah ne Allah ne Allah ne shi yasa karshe Allah ta'ala ya ce fa anna tusharun wa qawluhu da fadin Allah qul man rabbus samawati qul man qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun Allah ta'ala ya ce qul ka tambayi su mushrikai man yarzuqukum minas sama'i wane ne yake saukan muku arziki daga sama wal ardi wa ke bulbulo muku da arziki daga ƙasa sama ta tsinke da ruwan sama arziki ya sauko na ruwan sama ni'imar ruwan sama wa ke muku wannan sannan wa ke sa ka dasa ƙwaya ɗaya dubu ta fito wane ne ya bungulo ruwan wato wato ya bungulo fetur da kananzir da diesel wane ne ke bulbular da wa'annan albarkatun ƙasa gold zinare diamond duk da ke cikin ƙasa duk wane ne wato yake yake yake yake azurta ku da su ka tambaye su amman yamliku sam'a wal absara wa ke mallakar ji da gani wanda in ya rike jin ka ka daina ji in ya rike ganin ka ka makance har abada wa yake mallakar wannan wa man yukhrijul hayya min al mayyit wane ne ke fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy ya fitar da matacce daga rayayye wane ne ke yin wannan nagartacce ya fitar da mugu mugu ya fitar da nagartacce wanda ba musulmi ba ya haifi ɗan da zai musulunta wa ke da wannan ikon wa man yudabbiru al'amra tambaye su ke gudanar da al'amura wane ne wanda yake tafiyar da al'amari duk waɗannan tambayoyin da Allah ya ce ayi wa kafirai Allah ya ce amsar da za su bayar fasa ya ƙulun Allah za su ce Allah ne faƙul ka ce a falatar ta ƙuna yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba suratu yunus aya ta 31 wa amsalu hadhihi al-ayat fil qur'ani kathirun irin waɗannan ayoyin fa cikin alqur'ani suna da yawa wa hadha tauhidu da haka wannan tauhidin kada aqarra bihi mushrikul umami mushrikan al'ummomin duk da aka aiko annabawa cikin su sun yarda da wannan tauhidin kuma inda dan wannan ne ba za a yaƙe su ba domin sun yarda da shi kuma ba a yi ta taɓurza da su ba akan wannan ba yi ba ba a kai ruwa rana da su ba akan wannan tauhidin rububiya din da aka dan yau mutum wani musulmi ya yi iya tauhidin rububiya ya tsaya iya nan shi kenan sai ya bai da shi musulmi wa aqarra bihi ahlul jahiliya kai har mutanen jahiliya allazina bu'itha fihim muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa'anda aka aiko musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun yarda da wannan tauhidin falam yudkhilhum fil islam amma bai mai da su musulmi ba bai shigar da su cikin musulunci ba dan kar a dinga yaudararka kada mutum ya dinga irin wannan ikirarin kuma gashi can a hannu guda yana shirka yana ɗaukan haƙoƙin Allah yana ba wani yana ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yi magana ya ce to ai ya yarda shi ma da Allah ne yayi sama Allah ne shi ma yana da wannan imanin wayanda ba musulmi ba ma duk suna da irin wannan imanin li'annahum qad jahadu ma dallat alaihi hadhihi al-kalimatu abinda yasa suka zama mushrikai saboda sun yi musu game da abin da wannan kalma take ainihin nunawa min tauhidil ilahiyyati na wato ta allantaka me ake nufi da ɗayanta allantaka wa huwa ikhlasul ibada shine tsantsanta bauta ga Allah wa nafyu shirki da kore shirka wal bara'atu minhu da kuma barranta daga shirka kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce qul ya ahalar kitabi ka ce ya kuma abota littafi ta'alau ku taho mana ila kalimatin zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum ay mustawiyatin bainana wa bainakum wadda za ta daidaita tsakaninmu da ku mu daina fada mu daina yakar juna mu zama mu mulmule mu zama abu daya kalma ce guda ɗaya kawai ita ce kaɗai za ta haɗa kan al'ummar musulmi a duniya kuma waɗanda ba musulmi ba ahlul kitabi ku zo mu rike wannan kalmar ita ce za ta daidaita tsakaninmu da ku mu zama ku ku zama mu wata kalma ce Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'a shikenan kawai wannan inda za a dawo kanta duk da duniya ta zauna lafiya ba za a taɓa zama lafiya ba in ba wannan kalma aka dawo kanta ba kuma duk azancinka da hikimarka wajen ka haɗa kan al'umma ba za ka iya haɗa kansu ba in dai ba wannan kalma kowa ya dawo ya rike ba domin Allah ta'ala ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ahlul kitab cewa wannan rarrabuwa da ake da ita wannan sabani da ake da shi in ana so a magance shi ana so a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya to ga wata kalma wadda za ta ɗinke ɓarakar da ke tsakaninmu da ku ta haɗe tsakaninmu mu haɗe mu zama abu guda shine Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kar mi shirka da shi da komai wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban kada wasu mu su mayar da wasu daga cikin mu alloli min dunillahi ba Allah ba ni na san wanda kake da'awar Allah ne ba Allah bane kai ma ka san ba Allah bane da haka kada mu zo mu allantar da junanmu kada mu allantar da wasu daga cikinmu mu bar bauta a yi wa Allah shi kadai kada sashinmu ya riƙi sashi a matsayin arbaban iyayen giji min dunin lahi ba Allah ba in muka yi haka an ɗinke ɓaraka fa'inta wallau in ku kuka juya baya kuka ce ba ku yadda ba wannan tauhidin ba za ku yi shi ba wannan bauta ga Allah shi kaɗai ba za ku yarda da ita ba faƙulu ku ce ishadu ku zama shaida bi anna muslimuna mu kan mun miƙa wuya ga wannan kalma mun yi gaba suratu ali imran aya ta 64 fa hadha tauhid huwa aslul islam kaga wannan tauhidin na ta Allah da bauta shine asalin musulunci asalin musulunci shine ta Allah da bauta wa qala ta'ala Allah ta'ala ce inil hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iya ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة يوسف آية 40 الله تعالى إن الحكم إلا لله باب وان حكم سينا الله أمر الله يا أمرني الله تعبدوا كرك بوتة إلا إياه سيشي كدي ذلك الدين القيم بوتا والله شي كدي ba tare da hada shi da wani abun bauta ba wannan shi kadai ne addini mai kima addini mai kake walakin na aktarar nasu la ya'lamuna Allah ya ce amma mafi yawan mutane ba su sani ba to tunda aka ce aktarar nasu la ya'lamuna kadan ne suka sani shi sa da yawa waɗanda suke da'awar musulunci ba san wannan ba domin sun tsaya iya wancan tauhidin wanda ba zai mai da su musulmi ba da yawa daga cikin musulmin da suke da'awan musulunci suka tsaya a wancan gabar ta farko ba su ƙara so nan ba har yanzu ba za su zama musulmi ba shi sa Allah ce walakin na aktar nasu la ya'lamu da yawa daga cikin mutane ba su da ilimi da yawa daga cikin mutane suna ɗaukan haƙƙin Allah suna ba wani da yawa daga cikin mutane ba su gane waye Allah da yawa daga cikin mutane ba su gane haƙƙin bauta na Allah ne shi kaɗai ba da yawa daga cikin mutane ban san wannan kenan 'yan kaɗan daga cikin mutane su kaɗai ne suke ba wa Allah haƙƙinsa na ibada Allah ka sa muna cikin 'yan kaɗan din waƙala Allah ta'ala ya ce fa'aƙim waje haka liddinil ƙayyim tsayar da fuska ka cak liddinil ƙayyimi ka tsaya iya addinin nan miƙaƙe min qabali an ya ce yawmun la maradda lahu min Allah tun kafin wata rana wadda ba ta da makawa sai ta faru ta zo daga Allah kafin wannan ranar lalle mi kauya karka yi kwane-kwane bauta wa Allah shi kadai suratul rum aya ta 43 wa qala ta'ala Allah ta'ala cikin suratul ghafir aya ta 12 ce zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير Allah ta'ala ce zalikum wannan irin sakamako da muka yi bi annahu ya faru ne saboda cewa idza du'iya Allahu duk sanda aka kira Allah aka ce a bauta wa Allah shi kadai wahadahu shi kadai kafartum sai ku kafirce sai ku ce a to ai shehi shi ma zai iya ai ga shehi wane shi ma yana da matsayi irin wannan shehi wane shi ma kaza malam wane shi ma kaza ai wane kaza in an kirawo bi annahu idza du'iya Allah aka ce in ka shiga matsi ka shiga tsanani ka kira Allah shi kadai kafartum sai ku kafirce wa in yushrak bihi amma idan aka yi shirka da shi tu'minu sai ku yi imani da wannan shirkar ku a wajen ku shirka ita ce imani imanin kuma shine kafirci fal hukumu lillahi al-aliyyil kabir hukunci ya tabbata ga Allah madaukaki mai girma wa qala ta'ala Allah ta'ala ce fa'budillaha ku bauta wa Allah mukhlisina lahu ad kuna masu tsantsanta addini gare shi ala ku saurara lillahi ad-dinul khalis tsantsar addini na Allah ne سورة الزمر آية تبيو لتوكو وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد إرم waɗannan ayoyin da suke fashin baƙi game da tauhidi allazi da'at ilaihi rusulu irin tauhidin da manzannin duk da ka sani na Allah a kansa suke kiran mutane wa nazalat bihil kutubu duk littattafan da suka sauka sun sauka don su bayani da sharhi da fashin baƙi akan irin wannan fil qur'ani a cikin alqur'ani irin waɗannan ayoyin kafirun suna da yawa wa sanadhkuru ba'd zalika insha Allah fi hadha ta'liq yace ba da dadewa ba za mu ambaci wasu daga cikin irin waɗannan ayoyi insha Allah fi hadha ta'liq a irin wannan ta'liqi da muke wa wannan littafi qawluhu wa fi riwayatin a wata ruwaya ila an yuwahidullah wato ka kirawo su izuwa su kadaita Allah hadhihi riwayatu sabita wannan riwaya tabbatacciya ce fi kitabi tauhid a cikin littafin tauhidi min sahihul bukhari a cikin sahihul bukhari cikin sahihul bukhari akwai kitabu tauhid to wannan hadith wannan riwaya ila an yuwahidullah ta tabbata can wanda Imam al-Bukhari ya fitar da ita hadisi na 7372 wa ashara al-musannif bi dhikri hadhihi riwaya shi kansa Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yayi ishara zuwa ga wannan riwaya ya wato yayi ishara zuwa ga wannan riwaya ila tanbihi wato zuwa ga jan hankali ala ma'ana shahadati Allah ilaha illallah akan ma'anar shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah fa inna ma'anaha tauhidullahi ta'ala bil ibada domin ma'anar la ilaha illallah tana nufin kadaita Allah ta'ala da ibada wa nafyu ibadati ma siwahu da kore bautar duk wanda ba shi ba wa fi riwayatin a wata riwaya falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ibadatullah wanda wannan riwaya ita ma Imam Bukhari ya fitar da ita hadisi na 1458 Imam Muslim hadisi na 19 riwaya tana cewa falyakun awwala ma tad'uhum wai ya kasance farkon abin da zaka kira waɗannan mutane zuwa gare shi ibadatullah shine bautar Allah shine la ilaha illallah da aka faɗa a can shine a can aka ce ila an yuwahhidullah ai wata ruwaya aka ce shahadatu alla ilaha illallah wa zalika huwa al-kufr bit tagut bautar Allah ko shine kafircewa duk wanda ba Allah ba kafircewa tagut wal imanu billahi da imani da Allah kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace faman yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa lam fisama laha duk wanda ya kafirce wa dagutu yayi imani da Allah to hakika yayi riko da igiya wadda take mai aminci wato amintacciya lam fisama laha wadda ba ta tsinkewa suratul baqara aya ta 256 wal urwatu alwuthqa hiya la ilaha illa Allah igiya mai kwari wadda ba ta tsinkewa ita ce la ilaha illa Allah wa fi riwayatin lil bukhari a wata ruwaya ta bukhari faƙala sai ce ud'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ka kira su zuwa ga su yadda su kuma ba da shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne wannan ruwaya ita ma bukhari ya fitar da ita a hadisi na 1395 imam muslim hadisi na 19 qultu sheikh muhammad bin abdul wahab yace sai na ce la budda fi shahadati Allah ilaha illallah babu makawa kafin shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allahn ka ta tabbata min saba'ati shuruɗin sai ta cika sharuɗa guda bakwai in za ka kwana ka wuni tsawon rayuwarka kana la ilaha illallah in wannan la ilaha illallah ba ta cika waɗannan sharuɗa guda takwas ba to la ilaha illallah ka ba ta gaskiya ba ce la tanfa'u qa'iluha duk mai faɗinta ba za ta yi masa amfani ba illa bijiti ma'iha sai da haɗuwar waɗannan sharuɗa guda bakwai tsaya ka ji su mun karanta su mun maimaita su a wurare daban-daban har a cikin sharhu sunna na imamul barbahari mun yi bayani har ma aka karo mana da sharaɗi na takwas da aka waɗannan su ne shuruɗu la ilaha illallah duk wanda yake cewa la ilaha illallah to ya cika waɗannan sharuɗan a la ilaha illallahunsa a hadu ha ɗaya daga ciki al'ilmu wai shin ya san ma'anarta kuwa ya san mai ta ƙunsa dole ya zamanto yana da ilimi game da wannan kalma almunafi lil jahali wanda ilimin da ya kore jahilci zai yi ba kawai ka taso da iya faɗarta a baki da inna wajadna aba ana kawai kai ta tafiya a kai a dole ka nemi fashin baki wai menene ma'anar la ilaha illallah athani sharadi na biyu al ka yadda wannan yaqinin almunafi lil shakki wanda ya kore kokonto kada ya zamanto kana da shakka ko taba ba game da wannan kalma a thalis na uku alkabulu ka karɓe ta hannu biyu almunafilin raddi wanda karɓar ta ɗin ya kore kishiyar karɓa shi ne ƙin karɓa arrabi'u sharaɗi na hudu alin ƙiyadu sannan ka miƙa wuya almunafilin tarki wanda shi ma wato ya kore a tark wato watsi da aka yi zaman to ka miƙa wuyanka ga wannan kalma alkhamis na biyar al'ikhlasu sai kuma tsarkakewa almunafil shirki wanda yake kore shirka in za ka faɗi wannan kalma to faɗe ta da ikhlasi wanda wannan ikhlasin shi zai kore shirka as-sadis sharadi na shida as-sidqu gaskiya al-munafi lil kadhib wanda take kore ƙarya as-sabi'u na bakwai al-mahabbatu san wannan kalma al-munafi li adamiha wanda yake kore kin wannan kalma waɗannan sune sharuɗan la ilaha illallah guda bakwai ilimi game da ita sakankancewa game da ita karɓarta miƙa wuya gare ta ikilasi gaskiya ƙaunarta waɗannan abubuwa guda bakwai su ne sharaɗan la ilaha illallah wa fihi dalilun ala anna tauhida huwa alladhi huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la sharika la wa tarku ibadati ma siwahu huwa awwal wajibin wannan hadisin a cikin sa akwai dalili da ke nuna cewa ashe tauhidi wanda shine wato tsarkake Allah wato tsarkake ibada ga Allah shi kadai bai da babu abokin tarayya da kuma barin bauta wa wanda ba shi ba huwa awwal wajibin shine wajibi na farko duk wani abu na wajibi da ka sani akan dan adam wannan shine da farko wajibin farko akan dan adam shine kadai ta Allah da bauta ولهذا كان أول ما دعت إليه رسول wannan yasa kaga cewa farkon abin da manzanni suke kira zuwa gare shi shine tauhidi ya kadaita Allah da bauta an ibudullah ma lakum min ilahin ghairu cikin suratul mu'minun an ibudullah ku bauta wa Allah ma lakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta in ba shi ba wa qawlu nuh da faɗin Nuhu alaihi salam Allah ta'abudu illallah kada ku bauta wa kowa sai Allah suratu hud aya ta 26 wa fihi ma'ana la ilaha illallah a cikin wannan wato akwai ma'anar la ilaha illallah mudabaqatan wanda in ka duba ta yi daidai can ani ibudullaha malakum min ilahin ghairu la ilaha illallah ta fito Allah ta'abudu illallah kalmar la ilaha illallah ta fito a cikin nan fi qurratil uyun wa amma qaulul mutakallimina wa man tabi'ahum amma maganar da masana falsafa suke faɗa da waɗanda suke biye musu cewa inna awwala wajibin wai farkon wajibi ma'rifatullahi wai sanin Allah bin nazari ta hanyar tunani cikin halittunsa an ce farkon wajibi shine wato bauta wa Allah shi kadai su kuma almutakallimun sai suka ce farkon wajibi shine sanin Allah bin nazari ta hanyar wasu ƙa'idoji ko tunani walistidilal da kuma amfani da hankali fadhalika amrun fidin sai malamai suka ce wannan ai al'amari ne na fidira faɗar Allahu alaihi ibada wannan abin da suka faɗa ya Allah ta'ala akan haka ya halicci bayinsa wali hada kana mubtatahu da'awatir rusuli umamahum shi sa ga farkon mabudin kiran da manzanni ke yi wa al'ummominsu ila tauhidil ibada ba a tsayawa wannan magana ta almutakallimun da suke cewa ai ma'arifatul lahi bin nazari wal istidlal ba duk annabawan da Allah ya aiko ba da wannan suke farawa ba saboda wannan kamar da ita aka halicci dan adam sanin akwai Allah da tunani da hankali duk wanda ma yake musu game da samuwar Allah to sai kai ce fitirarsa da Allah ya halicce shi akai ta lalace sai ka ce hankalinsa da yake da shi ba hankali ba ne mai kyau wannan ba bukatar shi sa manzanni suna zuwa sun san akwai abubuwa kamar yanzu ka sai waya akwai abin da ba sai ka tura ba da su ta zo a wayar ko akwai abin da sai ka yi downloading an gane ko akwai app din da sai ka sa akwai tana sabuwa kana bude ta a kwali akwai app din da da shi ta zo to wannan app din na ma'arifatul lahi wal istidlal da shi dan da shi dan adam yanzu shi sa manzanni suna zuwa ba shi suke fara ba yanzu dama wayarka da ka bude sai kaga ta zo da chrome ta zo da ainihin facebook misali shi kawai shi wannan shi za ka yi kokari ka yi me na'am ka yi updating akwai abubuwan da sun zo a cikin wayar kawai shikenan ba ka ta su tun da akwai su sai ka nemi kana son kaza babu shi a wayar sai ka yi insatin sai ka sa abu abu kaza babu a wayar sai ka sa to yanzu dan adam an yi programming ɗinsa akan sanin Allah maɗaukakin sarki ta hanyar ƙa'idoji sama ƙasa da sauran halittun Allah wannan kaɗai ya isa ya nuna ɗan adam kai wayan nan fa akwai wanda ya yi su to shi sa annabawa suna zuwa ba wannan suke yi wa ɗan adam ba abinda suke wa ɗan adam shine kawai su fara kiransa zuwa ga bautawa wanda wannan wato bautawa wanda an halicce shi da ɗabi'ar saninsa tun kan ainihin wato annabawa su zo shi sa annabawa suna zuwa kawai kokari suke su gaya masa to wannan din dai da ka riga ka san shi aka halicce ka da saninsa fidirar ka lafiyayya ta san da zamansa to wannan shi kaɗai muke kiran ka zuwa ga ka bauta masa na fata gani an ibudullah za ga duk annabawan da suka zo suke ku bauta wa Allah malakum min ilahin gairu suratul mu'minun aya ta 23 ai لا تعبدوا إلا الله كركو بوتا قوة الله قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول الله تعالى بما أيك ونمنزو قبانك با إلا نوحي إليه سيم مسا وهي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون شباب أبن بوتا دك سياسي الله كبوتا مو haka bauta kawai annaba suke kira mutane zuwa gare ta suratul anbiya aya ta 25 wa qala ta'ala Allah ta'ala ce qala rusuluhum manzanninsu suka ce a fillahi shakkun yanzu akwai wani kokonto game da Allah fadirin samawati wal ardi kai baga wanda baga an halicci sammai bigairi amadin tarawnaha ba ga yanda aka halicci kasa ba wai wannan ya isa ya nuna ma akwai wanda yayi wannan halittar wannan saman akwai wanda yayi ta wannan kasan ba haka kawai aka aka wayi gari aka ganta ba akwai wanda yayi ta shi sa manzanni suka ce yanzu afillahi shakun yanzu har yanzu akwai wani mai sauran taba ba da kokonto game da Allah suratu ibrahim aya ta goma qala li imad ibn kathir rahimahullah ta'ala al imad ibn kathir rahimahullah ta'ala ce hadha yahtamilu shay'ain wannan yana afillahi shakkun din nan tana daukan abubuwa guda biyu ahaduhuma wato fassara ta farko a fi wujudihi shakkun yanzu a cikin samuwar Allah akwai wani kokonto fa innal fitrata domin ɗabi'ar ɗan adam fitira ɗinsa shahidatun ita ma shaida ce bi wujudihi game da samuwarsa wa majbulatun fitirar ɗan adam an halicce ta alal iqrari bihi akan yadda da cewa akwai Allah fa inna li'tirafa bihi yadda da cewa akwai Allah fa daruri kamar yadda dole sai ka ci abinci dole sai ka sha ruwa dole kana yin hamma dole wannan duk al'amuru daruri ne to kuma darura ne ka sani akwai Allah filfidirci salima amma fa in fidira lafiyayya ce duk wanda kaga yana inkarin akwai Allah to fidirarsa ce ba lafiyayya ba wal ma'ana tsani ma'ana ta biyu a fi ilahiyyatihi wa tafarrudihi bi wujubil ibadati shakkun ma'ana a fillahi shakkun din nan yanzu a cikin ilahiyyati a cikin allantakarsa watafarrudihi da kaɗaitakarsa bi wujubil ibadati wajen wajabcin a bauta masa shakkun yanzu akwai sauran kokonto yanzu akwai wanda zai yi kokonto game da cewa Allah shine wanda ya wajaba a kaɗaita shi da bauta wa huwa al-khaliqu al-halin shine mahalicci li jami'il mawjudat shine mahaliccin dukkan wasu abubuwa samammu fala yastahiqu al-ibadata illa huwa wahdahu babu mai cancantar bauta sai shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya fa inna ghalibal umami kanan muqirratan bisani'i domin dukkan mafi yawan al'ummomi sun yadda bisani'i da wanda yayi waɗannan halittun walakin ta'budu ma'ahu ghairu sai dai kawai inda matsalar take suna hada shi da wani a cikin bauta minal wasa'idi daga waɗanda suke yin tsani da su allati yazunnuna annaha tuqarribuhum min Allah zulfa wanda su a tsammanin su da zaton su wai waɗannan waɗanda suke zama tsanin wai suna so su kusanta su ne zuwa ga Allah qultu wa hadha al-ihtimal ath-thani yatadammanu al-awwal sai mala yace amma wannan fassarar ta biyu ai ta kunshi waccan ta farkon ba rawa abu ja'far bin jarir bi sanadihi an ikrima ibn jarir dabari ya ruwaito da isnadi daga ikrima wa mujahid wa amir annahum qalu suka ce laisa ahadun illa wa huwa ya'lamu babu wani mutum babu wani daya face yana da masaniyar annallaha khalaqahu cewa Allah ne ya halicce shi wa khalaqa samawati wal ard ya halicci sammai da ƙasa fa hadha imanuhum wannan shine imanin nasu wa an ikrimata aidan daga ikirima yake cewa tas'aluhum man khalaqa samawati wal ard in kana kokonto ga duk wanda ka sani tambaye shi waye halicci sammai da ƙasa fa yaquluna Allah za su ce da kai Allah ne fa zalika imanuhum shine imanin nasu wannan wanda da shi aka halicce su da shi wa huwa ya wa hum ya'buduna ghaira duk da cewa kuma gashi suna bautawa wani wanda ba shi ba wa taqaddama bayani ya gabata anna la ilaha illallah cewa la ilaha illallah qad quyyidat bil kitabi was sunnati bi quyudin thiqal an yi wa wannan kalma ta la ilaha illallah da baibayi da alqur'ani da sunna da wani irin da baibayi mai nauyi min ha daga cikin da baibayin da aka yi wa wannan kalma al ilmu wal yaqinu wal ikhlasu was sidqu wal mahabbatu wal qabulu wal inqiyad waɗannan su ne sharaɗan la'ilaha illallah da suka yi mata tarnaƙi suka dabaibaye ta wal kufuru bima yu'badu min dunillah da kuma kafircewa dukkan wani abin da ake bautawa wanda ba Allah ba fa idza jitama'at hadhihi alquyud idan wayannan kaidojin wayannan dabaibayen suka haɗu liman qala haga wanda yake ya faɗi la ilaha illallah nafa'atu hadhihi alkalima wannan kalmar za ta amfane shi wa in lam tajtami hadhihi in waɗannan sharuɗa ba su cika ba lam tanfa'ahu la ilaha illa Allah ba za ta amfane shi ba wannasu mutafawituna fil ilmi biha wal amali biha duk da cewa mutane mataki mataki ne hawa hawa ne game da ilimi na sanin wannan kalma da kuma aiki da ita faminhum man yanfa'uhu qawluha a cikinsu akwai wanda faɗinta zai amfane shi wa minhum man la yanfa'ahu a cikinsu akwai wanda faɗin kalmar ba zai amfane shi ba kama la yakhfa kaman yanda wannan bayani ba boye yake ba sai qala al-allama ibn al-qayyim to insha Allah sai mu tsaya anan ko abinda muka karanta